أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabil hayati al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 133 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصي بالدعاء وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الدعاء والتضرع وأن من من ينام دون أن يذكر اسم الله فقد نقص عمله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة ومن اتجع متجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى أمره صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بأن تدعو قبل النوم عن علي كرم الله وجهه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرح من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مداجعنا فذهبت أقوم فقال صلى الله عليه وسلم مكانك وجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتهما إلى فراشكما أو أخذتهما مداجئكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبها ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم وهناك رواية أخرى تنص على أن يكون تكبير أربعا وثلاثين وفي الختام فإننا نستطيع أن نوجز آداب النوم النبوية التي ذكرناها آنفا كالتالي يجب علينا أن نتأكد من سلامة الفراش من أي مضر أو مؤذن وأن نتودع قبل النوم وأن نكبر ونسبح ونحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة وأن ندعو الله ونقرأ بعد آيات قرآنية ثم ننفس في الكفين ونفسهما ما ما مس مستقبلنا من جسدنا وأن نام على الشق الأيمن وأن ندع كفنا الأيمن تحت خدنا الأيمن وأن لا ننام على بدننا وأن نعتاد على الاستيقاظ ليلا والصلاة والدعاء وأن نرائي عدم النوم في الأماكن الخبرة ملكي وسير جاء annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umma da yin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana yin wasiya da a dinga yin addu'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mutane su yawaita addu'a da kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki kuma kada su yi bacci ba su ambaci Allah ba domin idan mutum ya bacci bai ambaci Allah ba to aikin shi ya nakasa ya samu nakasa kamar da hadisin abi huraira yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya zauna a waje ba ma bacci ba ko majalisa ce ka zo ka zauna ko wani wai ka kai wa ziyara ko waje in ka zauna har ka gama ka tashi baka ambaci Allah ba to wannan zaman zai zama ma hasara na kasa ce a cikin addinin ka da dama ce ko ina haka nan idan mutum ya kwanta a makwanci bai ambaci Allah ba shi ma wannan kwance sai ya zama masa hasara amma in ya ambaci Allah sai ya zama masa ibada sai umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa na na Fatima radiyallahu anha cewa ta dinga yin wannan addu'ar kafin ta yi bacci an samu hadisi daga Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara girmama shi a na na Fatima ta kai koke ta kai koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koken da ta kai shine wahala na aiki gida nika nika daukar ruwa wane ne wane ayyukan gida har hannunta ya so makanta shine sai ta je ta gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana son annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata dan aiki bawa an kawo bayi ta ce za ta roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam don ta samu saukin aikin gida ta zo tana da ta zo sai bata samu manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sai ta bawa nana Aisha uwar mumine labarin abin da ya kawo ta ita kuma na na Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan na na Fadima ta koma gidanta sai ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha Fadima ta zo kaji kaji kaji abin da ta zo nema to shine sai manzo Allah ya tashi da kansa a lokacin har sun kwanta bacci sai ya tafi gidansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansu yayi sallama sai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam har sun kwanta za su tashi sai manzo Allah ya ce kar kowa ya tashi ku zan ku kwance ku manzo Allah ya shiga har gidan suna kwance ya zauna a kusa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna a kusa da su shine sai yake cewa shin bana koya muku shin bana gaya muku abin da yafi muku alheri daga dan aiki ba abin da za addu'a da za ku ringa yi in kuka yi ta yafi muku alheri akan ku samu yan aiki shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan kuka zo ku kwanta kuka kuka kwanta akan shi fi dauku to ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har so 33 ku ce subhanallah subhanallah har so 33 ku ce alhamdulillah alhamdulillah shi ma 33 yace wannan ya fi muku dan aiki waɗanda suke wani addu'a za su ga wani irin abin mamaki a cikin rayuwarsu wato sun daina samun kunci na rayuwar duniya ai an gane ko lokaci za ka ji kawai duniya ta dame ka na ta ishe ka eh kar ma ka ce wai sai talaka mara kuɗi a mai kuɗin ma sai ji duniyar ta masa wani irin babu daɗi to wannan yana maganinsa eh yana maganinsa a wata ruwaya shi kabbarar ana yi ta ne a talatin da hudu haka maimakon talatin da uku to shi ne sai mala ya ce to daga ƙarshe za mu iya takaita da duk babbaci kamar yadda muka karanta a cikin wannan babin ya ce kamar haka na farko ya zama dole mu tabbatar da inda za mu kwanta wato babu wani abu mai fitarwa a wajen na biyu mu alwala idan za mu kwanta na uku mu yi kabbara mu yi tasbihi mu yi tahmidi talatin da uku uku idan muka kwanta na biyar mu roƙi Allah maɗaukakin sarki mu karanta wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani sa'annan mu tofa a tafukan hannunmu sa'annan mu shafi duk inda za mu iya a jikunanmu na shida in za mu kwanta bacci za mu so mu bacci mu so mu kwanciya a gefenmu na dama na bakwai mu sanya tafin hannunmu ya zama yana ƙarƙashin kumatunmu in za mu so mu kwanciya na tara a mu zama ba mu kwanta a kan cikunanmu ba kada mu kwanta a kan ciki na sha ɗaya ya zama muna farkawa cikin dare muna yin sallah da addu'a kada mutum ya ringa kwanta bacci san bai sai da asuba ya tashi wannan ba ɗabi'a ba ce ba ma hanyar masu neman aljanna ba ne mutum ya kwanta bacci gaba ɗaya sai da safe irin wannan ne za ka ga asuban ma yana makara na saboda shi shaidan in ya zo a su ba sai sama wani irin bacci shi kenan sai a wuce to mutum ya dinga makara ya dinga makara kenan eh akwai abubuwa na musulunci da ba'asin musulmi ya dinga makara saboda zai ja masa damuwa kamar juma'a sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi ce mutum ba zai gushe ba yana makara a sallah sallah sallah yana makara ya ce sai ya makara a shiga aljanna alhalin ɗan aljanna ne kaga ka makara a shiga aljanna ka an samu matsala to na ƙarshe shine mu kula da wuraren da yake akwai hatsari kada mu kwanta a wajen mun ce wurare masu hatsari sun hada da saman bodi na saman bodi na mota na da waje wurare da mutum zai iya haɗowa yana barci tunda mutum yana barci bai san halin da yake ciki ba wala wala wa alaikum salam Allahu akbar na da hudu a wata ruwaya akwai wanda ya zo da uku kamar akwai wanda ya zo da hudu eh kowanne ya yi idan kai mai da uku sai ka cika da la ilaha illallah wa da la sharika in kai mai hudu kuma shikenan eh don kai mai hudu da ya baka ɗari kenan mm Allah Allah alaikum salam Allah madaukakin sarki ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabin gafura ne sai kuma ni shaidan ya ja ni sai na ce basira na? jinta ba harshe ne bata ne shi ne kawai oh maganar iyaye Allah maɗaukacin sarki yake yi cewa wa abudullah wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta Allah kada ku yi tarayya da shi ko cikin wani abu iyaye kuma a kyautata mu sai ce imma ya bulugan na inda kalkibar ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffi wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima idan ka iske iyayenka ɗaya daga cikin ko su biyun kowanne ya kawo girma kai kuma ka taso Allah ya cikar ga musu magana mara kyau komai karancinta sannan kada ka musu tsawa kada iyayenka na magana ka yi fushi ka tafi irin abin da arna suke yi ibabanka na magana ka biya baya bai ka yi fushi irin tarbiyyar yan wuta eh har ma za ka ga baban ya buɗe yana ba shi haƙuri yana cewa don sori shi kuma yana kaɗa kai wannan wallahi tarbiyyar arna ne tarbiyyar yan wuta ne yawa da dole ne ya bi mahaifinsa dole ne ya masa biyayya sa'annan ba magana ma wai baban shi yayi kuskure ba magana maman shi tayi kuskure eh da kuskuren maman shi da kuskuren baban shi dole ne ya dauke shi daidai ya lallaba ai an gane wannan shine ka'idar musulunci dole ne musulmi ya yi wa iyayensa biyayya yawa da haka Allah ya ce karka yadda ka gaya musu magana mara kyau komai karancinta sannan in za ka musu magana ka gaya musu magana ta girma wa kullahu ma qawlan karima magana mai daraja yadda za su ji lalle kai dan su ne kuma sun isa da kai sun isa su saka sun isa su hana ka yawa sai Allah ya ce kuma ka tausaya musu wa kabillahu ma jana'a zulmin rahama sannan ka ringa musu addu'a ka ringa cewa rabbir hamhuma kama rabbayani sagira kar Allah ka ji kan iyayena guda biyu kamar yadda suka rene ni ina karami to shine sai Allah ya ce Allah ya san me yake cikin zukatan ku shine rabbukum alam bima fi nufusikum wani lokaci zaka iya yi wa iyayenka kuskure zaka so ka kyautata musu amma ko ba su ji daɗin abin ba to duk irin wannan shine Allah ya ce Allah zai yafi shine aka samu wani irin su ya fahimci abin da ba haka ba ka yi niyyar musu abu mai kyau su gane wani kuma rikicin daga wajensu ne wannan da Allah ba abin da zai ma na taɓa ba ku misalin wani da na gan shi a makka mahaifinsa ya biya wa makka ya biya wa aikin haji kuma ya tafi da shi kuma yana rike shi ana dawafi amma kawai da yake kaman taɓaɓɓe taɓaɓɓe sai yana ta zagin yaro ana dawafi yaro na ta kuka ka kawo ni a tattaka ni wallahi dawafi mutane har suna tsayawa suna yayin magana ake da ƙarfi ka sake shi kuma yana ƙoƙarin ya tallafi baban a samu a yi dawafi ko kawai kaka wani ana ta takan wallahi sai mutane su tsasu yaro kai haƙuri ka ci gaba shi ake ba haƙuri shakar ya damu Allah ya san me yake kaga shine rabbukum alamu ma fi nufusikum eh in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafur da kaga wannan ai ah inda wani ne ba sai jawo shi ya kyale shi bai fita mana na dawasi fa ake yi misali in ya fita wa ya asara amma kaga ba zai haka ba wala ana taba shi hakuri to da wafi in kai da wafi ba a taka ka ba kamar wani rabin komishina su ana taɓa ya muku labarin ake ba mu a maka wani komishina ne daga lagos ya zo aikin haji umar aiki haji kawai ya shiga da wafi kawai ya fito yana faɗa where the team is not organized wallahi yana da wafi wai da tin is not gonna hake tambaya to wannan yayi da wafin ma ko aka ce wallahi a'lam ina ga ya shiga zagaye da aka tatture shi ga shi kuma honorable commissioner ya kamata a ce ina jin an tsatsaya ya zazzagaya shi ne zai zama organized Allah ke ne yin jiya shi ne imani yake bayar da game da ciyarwa da matarka da mahaifiyarka wai matarka matarka ne na yau hari da matar mutum yawwa sai da mahaifiya yawwa wai mahaifiya in mata ya kamata ta fara shi da ita saboda mahaifiya samu mahaifiya saboda wani mahaifiya ita ma tana gidan wani sai ta ɗauko matar ne shi sai na ya guda sai shi ma da kan shi ce a ya shi ka gaddama da malamai a kan wannan irin ko saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga ya dubuna da maza Allah kan magana na waya wato abin da ake faɗa wani karatun da maluma suke yi za ka tarar da bai da amfani wa al'umma akwai karatu na wasa kwakwalwa na malamai ina nuhu ba karatun public ba ne ina nuhu saboda ba kawai ruɗa mutane za ka yi amma malamai suna yi saboda ilimi na da wasa kwakwalwa ai abu ne sanar ne ko logic kai aiki a to mamaka ta aure da mijinta yana ba ta abinci kai kai aure da matarka a gidanka daman ka samu wa zaka ciyar na to sai na amfani amma da mamanka za ta zama ka san tana jin yunwa misali ba abinci a gidansu ƙarya mamanka za ka je ka ce da za ka ji cewa ga matarka na jin yunwa ga mahaifiyarka na jin yunwa misali a ce mahaifiyarka na na na wuce matarka na lube kai kuma kana zuwa daga jos a yanya sai aka tare ka aka ce mahaifiyarka mahaifiyar mutum to ba ta ci abinci ba kwana biyar na misali amma a wuce take ga matarka ita ma kwana biyar ba ta ci abinci ba tana lube a'a bari na ce maman kama tana abaji to da inda za ka so mu zuwa abaji ba nan ba so magana ce wadda take ana magana idan ana magana haƙoƙi wanda suke na farko akan mutum dama ai su ne misali da matar ka ita ce a kusa da kai ita ce kake ci da ita kullum ina magana haƙƙi mamanka tana da abincinta to sai ka sauba matarka amma lokai lokacin da idan akwai damuwa to ita ce farko na shi Allah ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ها كيف وانا ما اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم